نحمده تعالى ونستعينه ونستغفره ونتوب إليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له إله الأولين والآخرين واشهد ان محمدا عبده ورسوله وخليله وصفيه صلى الله عليه وعلى اهل بيته واصحابه اجمعين وبعد يا عباد الله اتقوا الله تعالى فان من اتقى الله وعاه وارشده الى خير امور دينه ودنياه وراقبوا الله في السر والعلن مراقبه من يعلم ان ربه يسمعه ويراه عباد الله فقد من الله تبارك وتعالى علينا بهذا الدين الحنيف وبهذه الشريعة السمحة فتمسكوا بتعاليم دينكم يا عباد الله أما ما يجري في هذه الأيام من عيد النصارى والذي يعتقدونه يوم ميلاد عيسى بن الله في زعمهم وحاشا لله وحتى عيد رأس السنة لا تشاركوهم في هذا يا عباد الله فأنتم مسلمون ولا تهنئوهم بهذا العيد أنتم مسلمون يا عباد الله فقد جعل الله تبارك وتعالى لكم الأعياد يوم الفطر ويوم الأضحى ويومكم هذا أي الجمعة فقد خفيتم يا عباد الله والله تبارك وتعالى يقول لقد كفر الذين قالوا إن الله هو المسيح ابن مريم قل فمن يملك من الله شيئا إن أراد أن يهلك المسيح ابن مريم وأمه ومن في الأرض جميعا ولله ملك السماوات والأرض وما بينهما يخلق ما يشاء والله على كل شيء قدير وقال ربنا قد كفر الذين قالوا إن الله هو المسيح ابن مريم وقال المسيح يا بني إسرائيل اعبدوا الله ربي وربكم إنه من يشرك بالله فقد حرم الله عليه الجنة ومآه النار وما للظالمين من أنصار وقال أيضا لقد كفر الذين قالوا إن الله ثالث ثلاثة وما من إله إلا الله إلا إله واحد وإن لم ينتهوا عما يقولون لا يمسن الذين كفروا منه عذاب عليم عباد الله إن دين الإسلام بدأ في الناس قريبا حيث كان الناس في جاهليتهم جهلاء وضلالتهم عمياء لا يعرفون لا يعرفون معروفا ولا ينكرون منكرا ولا يعرفون حقا أو باطلا ولا يميزون بين هدى وضلال فمن الله عز وجل على البشرية فبعث محمدا صلى الله عليه وآله وسلم بشيرا ونذيرا وهاديا إلى صراط مستقيم وسبيله القويم فبصر الله به من العمى وهدى به من الجهالة وأضاء للناس ببعثته طريق القويم وصراط المستقيم وما ترك خيرا إلا دل الأمة عليه ولا شرا إلا حذرها منه وقد قال عليه الصلاة والسلام في حديثه صحيح بدأ الإسلام غريبا وسيعود غريبا كما بدأ فطوبى للغرباء وروى الطبراني في معجمه بسند ثابت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال لا يأتين على الناس زمان تكون فيه القلوب تكون فيه القلوب قلوب الأعاجم والمراد بالأعاجم يا عباد الله أعداء دين الله من اليهود والنصارى وغيرهم من أرباب الكفر والضلال فقلوب أولئك عباد الله ليس فيها إلا ضلال والباطل وهنا يخبر عليه الصلاة والسلام يخبر عليه الصلاة والسلام أنه يأتي على الناس زمان فتكون فيه القلوب كقلوب الأعاجم بسبب عدم التفقه في دين الله وكثرة الجهل واتجاه النفوس إلى التشبه بالكفار وتقليدهم في أعيادهم وعاداتهم وألبستهم وغير ذلك من شؤونهم وهي حالهم بئيسة جدا فيا عباد الله فليتعوذ المسلم الناسح لنفسه منها حتى لا يتلوث من حتى لا يتلوث قلبه يا عباد الله عباد الله وقد جاء في الصحيحين من حديث أبي سعيد الخدري رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال لتتبعن سنن من كان قبلكم شبرا شبرا زراعا زراعا حتى لو دخلوا جهر الضب لدخلتموه ونبينا عليه الصلاة والسلام عندما أخبر, عندما أخبر بهذه الحقيقة أخبر الأمة تحذيرا من ذلك ونحيا لهم عن الوقوع في ذلك المهالك عباد الله خذوا حذركم عن هذا الزمان الذي انفتح فيه الناس على عادات الكفار وتقاليدهم وطقوسهم وأعمالهم انفتاحا واسعا فأصبحت البيوت المؤمنة والدور المسلمة يسلم إليها من الفتن من ثقافات الكفار بل من سخافاتهم تصل إلى الناس في قعر بيوتهم من خلال وسائل التواصل الاجتماعي حتى تلوثت الأفكار وتفصل العقول وتخلل الأديان وتخرب الأخلاق ويقع الناس في أنواع كثيرة من التشبه بأعداء دين الله وقد قال عليه الصلاة والسلام من تشبه بقوم فهو منه وهذه يا عباد الله مصيبة عظيمة على من ابتلي بذلك فمن كان متشبها بالكفار ماضيا على التشبه بهم إلى أن يتوفاه الله تبارك وتعالى فإنه والعياذ بالله يحشر معهم كما قال ربنا احشروا الذين ظلموا وأزواجهم وأي وأمثلتهم ونظائرهم وما كانوا يعبدون من دون الله فهدوهم إلى صراط الجحيم وقفوهم إنهم مسؤولون وقد قال الله تبارك وتعالى أيضا وقد قال الله تبارك وتعالى أيضا وإذا النفوس زوجت وفي معنى هذه الآية يا عباد الله قال غير واحد من المفسرين أي أن الناس يحشرون يوم القيامة ويضمون إلى من إلى من كانوا يعملون مثل عملهم فمن الذين فمن الذي يرضى بال يا عباد الله أن يقصر يوم القيامة مع كافر آثم أو مجرم هالك يحشر معه جنبا بجنب بسبب تشبهه به وتقليده له وإيجاده به والعياذ بالله اللهم إنا نتوجه إليك بأسمائك الحسنى وصفاتك العليا أن توقظ قلوبنا من رقدتها يا رب العالمين وأن تحيي نفوسنا يا ذا الجلال والإكرام وأن تهدينا إلى صراط مستقيم ونعوذ بك يا رب العالمين من شرور أنفسنا كلها يا رب العالمين ألا صل وسلم رعاكم الله على محمد بن عبد الله كما أمركم الله بذلك في كتابه حيث قال إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى أهل بيته وأصحابه أجمعين bayan haka ‘yan uwa ina mai shaidawa babu abin bautata bisa ga cancanta sai Allah shi kaɗai yake bashi da abokin tarayya shine ubangijin na farko shine ubangijin wanda suka biyo baya ya Allah ka yi tsira da aminci bisa manzo Muhammad sallallahu alaihi wasallama da iyalan gidansa da sahabbansa dukkaninsu ba tare da ware ɗaya daga ciki ba ya ku ‘yan uwa ku ji tsoron Allahu tabaraka wa ta'ala duka wanda ya ji tsoron Allahu tabaraka wa ta'ala Allah zai nusar da shi ta farki madaidaici a duniya da kuma a lahira ku lura da Allahu tabaraka wa ta'ala a fili da kuma a ɓoye shi Allahu tabaraka wa ta'ala babu abin da yake ɓoyewa gare shi ya ku bayin Allah haƙiƙa Allahu tabaraka wa ta'ala yayi kyauta wato yayi kyauta akan mu da wannan addini wanda yake miƙaƙe yayi kyauta da falala akan mu da wannan shari'a wacce take kyakkyawa da dada ku yi riko da addinin ku ya ku bayin Allah ku yi riko da addinin Allah tabaaraka wa ta'ala abin da yake gudana a waɗannan kwanaki na ainihin wato idi na ainihin kristoci abin da suke kudurta cewar wato ranar haihuwar annabi isa a matsayin wato ɗan allah gashi kuma allahu tabaraka wa ta'ala ya ce lam yalid wa lam yulad ya ku bayin allah wannan yana daga cikin wato mafiya munin abin da allahu tabaraka wa ta'ala ya tsana wato shirka da allahu tabaraka wa ta'ala kada ku yi tarayya da su cikin wannan wato wannan idi nasu ku fa musulmai ne ya ku bayin allah kada ku musu wato ainihin murna ta ainihin zuwan ainihin wannan kirsimeti ko wani abu makamancin haka saboda yin haka din wato yana daga cikin laifuka a cikin wannan addini namu na musulunci domin su abin da suke rayawa Allahu tabaraka wa ta'ala wato ya haifi da Allahu tabaraka wa ta'ala kuwa lam yattakhidh sahibatan wala walada subhanahu wa ta'ala ya ku bayin Allah ku sani fa lalle ku Allahu tabaraka wa ta'ala ya sanya muku ranaku na ainihin idi shine idin wato sallar azumi da kuma idin sallar layya da kuma wannan rana taku wato rana ta yau ranar juma'a wannan ma idi ce kamar yadda annabi sallallahu alaihi wasallama ya bayyana cikin wani hadisi Allah tabaraka wa ta'ala yake cewa haƙiƙa waɗanda suke cewa wato annabi Isa masihu shine Allah Allah tabaraka wa ta'ala ce lalle waɗannan kafirai ne sun kafarta Allah tabaraka wa ta'ala yace kace da su wa yake iya mallakar wani abu waye zai kare ya hana idan Allah tabaraka wa ta'ala ya ga damar halakar wato ya kashe masihu dan maryam da shi da mahaifiyarsa wato nana maryam da dukkanin abin da yake kan ƙasa mutane da dabobi da tsirrai da kowa idan Allah tabaraka wa ta'ala ya ga damar kashe kowa Allah tabaraka wa ta'ala ce kace da su waye zai hana Allah tabaraka wa ta'ala in ya ga damar haka ba wanda isa ya hana ma'ana annabi Isa wato ba ɗan Allah ba ne, a'a shi bawan Allah ne kuma manzon Allah ne. Allah tabaraka wa ta'ala yake cewa idan ya nufaci halakar da dukkanin abin da yake cikin sammai da ƙasai da mala'iku da komai da rana da wata waye zai hana wannan. Allah tabaraka wa ta'ala fa shi ne yake halittar abin da ya so kuma shi mai iko ne akan komai subhanahu wa ta'ala. Cikin wata aya Allah tabaraka wa ta'ala yake cewa hakika waɗanda suka ce lalle Allahu wato lalle Annabi Isa shi Allah ne hakika sun zama to wato kafirai arna ne Allahu tabaaraka wa ta'ala ke cewa shi Annabi Isa dan Maryam Masihu yake cewa ya ku banu Isra'ilawa ku bautatawa Allahu tabaaraka wa ta'ala shine ubangiji na kuma shine ubangijinku duka wanda fa hada Allahu tabaaraka wa ta'ala da wani to ko shakka babu wannan wato aljanna ta zama to haramun akan sa makoma ce ga ainihin azzalimai wato waɗanda suka yi shirka da Allahu tabaraka wa ta'ala Allahu tabaraka wa ta'ala ke cewa su kuwa azzalimai ma'ana wanda suka yi shirka da shi ba wanda zai taimake su gobe alkiyama ya tsamar da su daga azabar Allahu tabaraka wa ta'ala Allah ka kare mu wata aya Allahu tabaraka wa ta'ala wato a ci gaba da wannan aya Allahu tabaraka wa ta'ala ke cewa laqad kafara alladhina qalu inna Allaha salisu salasa hakika waɗanda suke cewa Allah ɗayan uku ne su ma kafirai ne su ma arna ne mana wanda suke cewa annabi isa allah ne maryam ita ma allah ce shi ma kuma allah allah ne duk da haka allahu tabaraka wa ta'ala ce duka waɗannan su ma kafirai ne kamar wanda suke cewa annabi isa shi kaɗai ne allah ko maryam ita kaɗai ce allah ko kuma allah ɗaya ne daga cikin alloli guda uku duka wanda yake da irin wannan aƙida lalle ko shakka babu wato wannan kafiri ne allahu tabaraka wa ta'ala ke cewa ba ku da wani abun bauta face abun bauta wanda yake guda ɗaya shine allahu tabaraka wa ta'ala Allah tabaraka wa ta'ala ke cewa lalle idan ba su hannu sun daina faɗin irin abin da suke faɗin cewa annabi Isa ma Allah bane lalle ko shakka babu wato wato ainihin wuta za ta shafe su wacce take mai radadi Allah tabaraka wa ta'ala ka kare mu ya ku bayin Allah lalle addinin musulunci ya fara yana bako haka nan kuma wato lokacin da mutane suke hali na ainihin jahiliya suke cikin bata a makance ba su san kyakkyawan aiki ba ba sa kuma hannuwa daga aikata mummuna Allahu tabaraka wa ta'ala ya aiko manzo Muhammad sallallahu alaihi wasallama zuwa ga wannan duniya da ainihin manzanci ya masa wahayi sallallahu alaihi wasallama annabi sallallahu alaihi wasallama yake cewa addinin musulunci ya fara yana bako kuma zai koma ya zamto bako madalla da ainihin mutane wanda suke wannan baki din mana sai kaga kamar baban abu ne yanzu a ce kuna tare da shi shi ba musulmi ba lokaci yayi na idin sallah ya maka murna cewa ya maka murnar idi kai dan me yasa ba za ka masa wato ainihin murna da cewa christmas ya zo ba zai kaga kamar haka din bakon abu ne lalle musuluncin dama kenan annabi sallallahu alaihi wasallam ke cewa zai dawo kamar ainihin wato bako lalle wannan yana daga cikin ababen da ya kamata a lura da shi ya ku bayin Allah wato musulunci yana da ainihin dokoki da kuma ainihin ka'idoji annabi sallallahu alaihi wasallama babu wani alkhairi face wato ya dora al'ummarsa akai babu wani abin da yake sharri kuwa face ya tsoratar da al'umma cewa su kiyayi wannan sharri din annabi sallallahu alaihi wasallama Allah tabaraka wa ta'ala ya haskaka wato guri wanda yake mai duhu ya haskaka duniya ta hanyar wato turo shi a matsayinsa na manzo sallallahu alaihi wasallama ya bayyana wa mutane addinin gaskiya ya bayyana musu addinin musulunci imamu tabarani ya rawaito a cikin mu'jam da isnadi wanda yake tabbatacce daga annabi sallallahu alaihi wasallama ma'aiki sallallahu alaihi wa alihi wasallama yake cewa lallai wani zamani zai zo wa mutane a lokacin zaka ga zukatan mutane kamar zukatan a'ajim abinda ake nufi da ajim shine wato mutanen da suke ba san komai ba cikin addini kawai suna yin abu ne yanayin yadda zuciyarsu ta raya musu yanda al'amarin ya burge su kawai lokaci zai zo zaka ga waɗansu mutane komai nasu kamar na ainihin wanda yake ba su ba komai nasu kamar na kiristoci tufafinsu iri ɗaya yanayin bukunkunansu iri ɗaya yanayin al'adunsu iri ɗaya idan an yi bikin aure iri ɗaya idan suna ake komai nasu iri ɗaya annabi sallallahu alaihi wasallam yake cewa zamani zai zo zaka ga irin waɗannan mutane ya ku bayin Allah ku kiyayi irin waɗannan al'amura domin kada ku tsinci kanku a cikin irin waɗannan mutane muna roƙon Allah tabaraka wa ta'ala ya kare mu ya zo cikin sahih bukhari da muslim hadisin da aka rawaito daga abi sa'id al-khudri Allah ya kara masa da yake cewa annabi sallallahu alaihi wasallam yake cewa la tattabi'unna sanana man kana qablakum lalle za a samu waɗansu daga cikin ku za su rika bin wato hanyoyin waɗanda suka zo kafin ku ma'ana yahudawa da kuma nasara komai zai zamto tsarin su iri ɗaya annabi sallallahu alaihi wasallam yake cewa zira'an zira'an wato zira'i zira'i haka za su rika tafiya kamu kamu ko da kuma a ce waɗanda suke kiristoci ɗin ko wato ainihin ko yahudawa za su shiga ramin kura ne ma to kuma da za ku shiga saboda kuna tafiya daidai wa daida ne kuna tafiya kunnan doki duk inda suka fada nan za ku fada lalle wannan yana daga cikin wato al'amura wanda annabi sallallahu alaihi wasallama ya bayyana ya tsoratar mu kiyayi ko kwayan wanda suke ba mu ba idan muka zamto ka fada da ka fada da su komai iri daya to fa duk inda suka fada nan gurin zamu fada mana in sun fada gidan wuta to ko shakka babu wanda yake tafiya tare da su ka fada da ka fada to shi ma ba inda zai tsaya sai nan gurin Allahu tabaaraka wa ta'ala ka kare mu ya ku bayin Allah wannan hadisi hakika ce wacce Annabi sallallahu alaihi wasallama ya bayyana wa al'umma yana mai labarta mata yana kuma mai anishin tsoratar da wannan al'umma saboda katta afka kanta cikin halaka ya ku bayin Allah ku kiyayi kanku kowa ya shirya ku kiyayi wannan zamani lokaci ne wanda yake al'amura sun buɗe al'adun arna sun yawa cikin al'amura da kuma kwaikwayon arna ya yi yawa cikin guraren bukunkuna ne har ya zamto ma gidaje wanda suke na muminai musulmai ya wayi gari ya zamto komai yana iya shiga gidan na ainihin wato al'adu da kuma wato al'adu na ainihin kafirai wanda suke arna maƙiya Allahu tabaraka wa ta'ala wannan yana iya faruwa ta hanyoyin wato hanyoyin sadarwa na zamani waɗannan social media ɗin sai ya zamto wani yaro a gida ko wata yarinya a gida ko ma mai gidan ne ya ga wani abu wanda ya burge shi sai ya zamto shi ma yana kwaikwayon wannan abin sai ya zamto wato fitina ta shiga har gidajen musulmai kenan shi yasa wani hadisi annabi sallallahu alaihi wasallam yake cewa idan wato duniya ta zo ƙarshe za a yawaita dukiyoyi a hannun mutane za a yawaita ruwan sama zai kuma zamto akwai fitina babu wani gida da zai yi ragowa face ta fada a ciki a wata ruwa yake cewa babu wani gida daga cikin gidajen larabawa face wannan fitina sai ta shiga wannan gida din malamai a yanzu kamar shugaban fatawa na duniya Sheikh Muhammad Salih Fawzan al-Fawzan yake cewa shi a ganin sa fassarar wannan hadisi ko ma'anar wannan hadisi wato shine wato kafafan yada bayanai na zamani wanda suke a cikin ta hanyoyin waya ta hannu din nan yake cewa shi yana ganin wannan shine abinda annabi sallallahu alaihi wasallam yake nufin cewa fitintunu za su shigo babu gidan da sai sun fada wannan kuma yanzu babu gidan da zai zamto babu wannan face dai waɗansu suna mu'amala da wannan waya ta hannu ɗin mu'amala wacce ta dace waɗansu kuma suna yi babu bambanci tsakankaninsu da waɗanda suke ba musulmai ba ya ku bayin Allah ku lura lalle ku fa musulmai ne kada ainihin tunaninku ya ɓaci waɗannan kafafen yada bayanai na zamani sun ɓata tunanin waɗansu sai ya zamto mutum yana musulmi amma tunaninsa bai zamto wato ya zamto da bai zamto da bambanci tsakankanin sa da tunanin wanda yake arni ba ya kamata ya zamto tunaninka daban tunanin wanda yake ba musulmi ba kuma daban bai kamata ya zamto tunaninka iri daya da wanda yake ba musulmi ba waɗannan kafafen yada labarai ko bayanai na ainihin zamani sun ɓata ainihin hankulan mutane sun lalata addinai wato alaƙa tsakanin bayi da Allahu tabaraka wata'ala sun rusa ainihin ɗabi'un mutane mutane sun afka cikin wato kamanceceniya da arna da yawa mutane sun afka cikin kamanceceniya da ainihin maƙiyan Allahu tabaraka wata'ala annabi sallallahu alaihi wasallam kuwa cikin wani hadisi yake cewa man tashabbaha bi qaumin fa huwa minhum duk wanda ya kamanceceniya yake kamanceceniya da waɗansu mutane to lalle ko shakka babu shi zai zai tsinci kansa wato a cikin su gobe alkiyama idan kana so a tashe ka da mutanen kwarai to kullun ka rika kamanceceniya da mutanen kwarai idan kuma baka sha'awar haka ne shikenan ka yi kamanceceniya da duk wanda zuciyarka ta raya maka ya ku bayin Allah ku sani cewa fa ita zuciya ba sake mata ake ba idan kaza ya burge ka nawa nawa ne kaza ya burge su suka aiwatar da irin haka din kuma sun bar wannan rayuwar yanzu suna karkashin ƙasa sun mutu wannan din ya riga ya wuce lalle yana daga cikin mafiya hankulan hankali cikin mutane shine wanda yake taka tsantsan duk abin da zai gudanar ya rika duba mai addinin musulunci ya kiraye shi zuwa gare shi Allah tabaraka wa ta'ala ya faɗa yake cewa ihshurul ladzina zalamu wa azwajuhum ku tayar da ku tattara waɗanda suke azzalumai ma'ana mushrikai kafirai wa azwajahum su da waɗanda suke kwatankwacin su azwajahum malaman tafsiri suke cewa ana nufin wanda suke yi aiki irin aikin su ba ana nufin azwaj a matsayin mata ba a'a waɗanda suka yi aiki irin aikin su gobe alkiyama Allahu tabaraka wa ta'ala zai ce ku tayar da kafirai da waɗanda suke aiki irin nasu ku tara su guri guda da su da abin da suke bautatawa ɗin gabaki ɗaya wanda yake kuma bayan Allahu tabaraka wa ta'ala sai Allahu tabaraka wa ta'ala ce da mala'iku fahaduhum ila siratil jahim ku tura su ku kora su ku raka su ku kora su zuwa ga ainihin wato cikin wutar jahannama Allahu tabaraka wa ta'ala ka kare mu idan aka je bakin wutar kuma Allahu tabaraka wa ta'ala ya ce sai ya ce da mala'iku waqifuhum innahum mas'ulun ku sake tsayar da su domin su akwai bukatar a kare musu tambaya ta ainihin halin da suka tsinci kansu a ciki na munana aiki ga Allahu tabaraka wata'ala lalle fa wannan shine halin da mutum zai tsinci kansa gobe alkiyama wata aya kuwa Allahu tabaraka wata'ala ke cewa wa idan nufusu zuwujat yayin da ainihin rayuka za a haɗa su idan aka tashi alkiyama kowace rai ba wani rai da za a kyale shi shi kai face an haɗa wane da wane wane da wane a haɗa mutane wato ainihin kungiya kungiya group group haka za a hada mutane gobe alkiyama masu aiki kana kaza za a hada su hatta ma aljanna annabi sallallahu alaihi wasallam wani hadisi yake cewa idan aka tashi wato aka tashi lahira gobe alkiyama aljanna tana da kofofi guda takwas za a zo waɗanda yanayin aikin da bawa yake yi ko da yayi aikin da zai shiga gidan aljanna Allahu tabaraka wa ta'ala ya masa rahama zai shiga gidan aljanna to zai zamto ta wata kofa ne za a kiraye shi domin mutane sun sha bamban wasu za ka ga Allahu tabaraka wa ta'ala ya hore musu yawan kyaututtuka yawan sadaka yawan kyautata wa mutane waɗansu yawan nafilfili wasu yawan zumunta wasu yawan azumin nafila za ka ga mutane dai suna da ƙarfi wajen wani nau'i daga cikin nau'ika na inashin ibada hadisi yake cewa ranar alkiyama za a kiraye mutane wanda suke yawan salloli za a kiraye su ta ainihin kofar wato yawan masu yawan sallah sai a ce wane wane wane masu yawan sallah dama an riga an hada su guri guda a ce ku shigo ta nan masu yawan azumi a ce ku shigo ta nan masu yawan wato ainihin sadaka da kyauta ku biyo ta nan masu yawan zumunta ku shigo ta nan sai annabi sallallahu alaihi wasallam ke cewa ya abubakar kai kuma ina fatan za a kiraye ka ta dukkanin kofofin aljanna ka zaɓi wacce kake so ka shiga saboda ainihin kyakkyawan ayyuka na sayyidina abubakar radiyallahu anhu ya ku bayin Allah gobe alkiyama za a haɗa mutane ne tare da waɗanda suke burge su a wannan rayuwa ta duniya tare da waɗanda suka kwaikwayi rayuwarsu suka yi aiki irin nasu ku kiyayi kanku ya ya ku bayin Allah kada mutum ya rungumi rayuwa wacce take ainihin ta kafirai ta arna kada gobe alkiyama fa a tashe ka ga cewar kana zuwa juma'a kana zuwa masallacin unguwar kana sallah amma kuma kayi waɗansu al'amura wanda ka rusa imaninka a gidan duniya Allahu tabaraka wataala ka kare mu gobe alkiyama za a haɗa mutane haka malaman tafsiri suke cewa za a tashi mutane ne gobe alkiyama za a haɗa wane da wane wane da wane haka nan za a tashi mutane gobe alkiyama muna roƙon Allahu tabaraka wataala ka kare mu daga fadawa cikin halaka ya ubangiji ka bamu ikon kyautata ayyuka a wannan rayuwa ta duniya ya ku bayin Allah Allahu tabaraka wa ta'ala ya shimfida komai na wannan rayuwa ya shimfida muku komai akan ainihin addini babu wani abu da ya ragowa wanda za ku ce wai sai kun kwafa daga gurin waɗanda suke ba musulmai ba lallai musulunci ya gama komai musulunci ya zo da duk abin da dan adam yake bukata na rayuwa sai dai in karkacewa zuciya shine kawai wato rayuwar wanda yake ba musulmi za ta burge ka amma inda ba inda ba wai anashin karkacewa zuciya ba zaka ga babu abin burgewa a cikin rayuwar wanda yake ba musulmi ba ko shakka babu addinin musulunci shine addinin Allah tabaraka wa ta'ala gobe alkiyama Allah tabaraka wa ta'ala ba zai karbi wani addini ba matuƙar dai ba addinin musulunci bane ya Allahu tabaraka wa ta'ala ka rayar da mu muna cikakkun musulmai ya ubangiji ka karɓi rayuwar mu muna cikakkun musulmai ya ubangiji ka tayar da mu muna cikin zugar manzo Muhammad sallallahu alaihi wa sallama ya ku bayin Allah Allahu tabaraka wa ta'ala yana umartar ku da wani al'amari sai ya fara da kansa inda yake cewa inna Allaha wa mala'ikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhallazina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima Allahumma salli 'ala Muhammad wa 'ala ali Muhammad kama sallaita 'ala Ibrahim wa 'ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid wa barik 'ala Muhammad wa 'ala ali Muhammad kama barakta 'ala Ibrahim wa 'ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid Allahumma hadina fi man hadayt wa tawallana fi man tawallayt wa barik lana fi ma